ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربها تأتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مدساتها فإن كل مهدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله خلق الله الإنسان في هذه الدنيا ليبتليه بأنواع من الابتلاءات مما هو خير ومما هو شر لينظر الله من هو أحسن عمله ومن أنواع الابتلاء عباد الله الفتن وهي ترجع إلى شيئين هما الشهوات والشبهات فعلى المسلم أن يعرف الفتن ليحذرها وليأتسم بالله وبكتابه حتى ينجو منها وليستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن وليعمل بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند الفتن التي أكبر بوقوعها فإن الإنسان الصالح هو ذاك المسلم مستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى والأمة الصالحة في ميزان الله تبارك وتعالى هي أمة مسلمة المستقيمة على طاعة الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون آه إن, إن الانحراف أما صار الإسلام سبب في الحلاك والدمار والحياة التي نحياها ونعيشها دار ابتلاء وامتهانات واختبار يبتلى الإنسان فيها ويختبر فقد تكون الفتنة صغيرة وقد تكون الدكمة كبيرة وقد تكون الفتنة في المال أو الأهل أو الأولاد وقد تكون الفتنة فرقة وخصومة وقد يسير الخصام إلى أن تصل الأمة سيوف بعضها على بعض وقد تكون الفتنة عباد الله من الأعداء الذي لا يريدون أو من الأعداء الذين لا يريدون بالأمة الإسلامية ولا بالإسلام خيرا فقد تسفك الدماء وتزهق الأرواح وسبتة الحرمات وتكثر الذنوب والمعاصي والمسلم الصادق هو الذي يستقيم على طاعة الله مهما اشتد البلاء ومهما اشتد الفتن والمسلم الصالح هو الذي يكون لديه نزعات شرور أو لا يكون له نزعات شرور ولا فتنة ولذلك جاء وصف الصالحين أنهم مغالق الشر مفاتيح الخير فالمسلم الصالح هو الذي يكون مفتاحا للخير ولا يكون مفتاحا للشر ومن صفة العبد الصالح أن يكمد الفتنة في نفسه ويكمد الفتنة في من حوله ولا تكون عنده نزعة شر ولا نزعة فتنة فالرسول صلى الله عليه وسلم ناسه لأمة ورحيم ورفيق بها فهو يكبر بالشر والآثام حتى تتجنبها وحتى لا يقع المسلم فيها فأكبر الرسول صلى الله عليه وسلم في اسم للأمة ولمن قاله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أو أي سارئ قبل أن تأتي الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه أو يبيع دينه بأرض من الدنيا قليل فلا يصبح هناك ثبات على الحق ولا على الإسلام وقال عليه الصلاة والسلام قبل يوم القيامة يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الحرج قال وما الحرج يا رسول الله قال القتل القتلى وفي حديث آخر ليس قتلكم للكفار ولكن يقتل بعضكم بعضا وفي حديث آخر لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل أي أنه قتل بدون هدف ولا أسباب ويقول عليه الصلاة والسلام يكثر الضيع ويكثر شرب الخمر أي تتكثر الذنوب والمعاصي والآثام ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون أقول ما قال إن صوابا فمن الله إن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tanyonsa da kuma agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shine shirye ya Allah ka samu cikin shiryoyin bayinka haka nan wanda ya bata ba za a san mai shirye da zai shirye da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a samai da kasai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma jakadansa ne wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan nan ya'yan uwana cikin addini allah ta'ala da ya halicce mu mu ya'yan adam a wannan gida na duniya daga cikin irin abin da allah ta'ala ya gwama halittar mu da shi akwai jarrabawa da nau'o'inta daban-daban daban-daban akwai jarrabawa bangaren alkhairi akwai kuma jarraba bangaren shari Allah ta'ala iya cewa wa da dabalukun bi shari wal khairi fitina wa ilaina turja'un zan jarrabi ku an su da alkhairi zan jarrabi wa an ku da shari domin na jarraba su daga wane ne ahsanu amala wane ne zai kyautata aiki shi mu sani cewa a wannan kuma ya faru domin Allah ta'ala daga cikin jarrabawa akwai ta alkhairi akwai ta shari domin Allah ta'ala ya duba duba wanda ya dace da shi shi Allah din ya bayyana wa bayi a cikin mutane waye zai kyautata aikin shi daga cikin nau'o'i na jarrabawa yan uwa abubuwan suna koma zuwa abu guda biyu ne kawai duk wata jarrabawa da za ta hana mutum samun aljanna ko za ta mai cikas ga imani to tana koma zuwa ga abu guda biyu akwai ashahawat yawan sha'awa sha'awe akwai kuma ashubuhat shubha ita shahawat tana da alaka da rayuwarmu da mu'amala da abin da kai sha'awa ko ka gani a jikin wani kace sai ka mallake shi to wannan babu shakka zai jefa ka cikin fitina haka nan ita kuma shubha a cikin addini take manzon Allah iya cewa faman taka faman taka shubhat duk wanda ya gujewa shubha faqad istabra al dinihi wa irdihi ya kubutar da addininsa da mutuncinsa duk kuma wanda yake afkawa shubha to shi kenan ya rushe addininsa kuma ya rushe mutuncinsa ita shubuhat bi janibid din shahawat bi janibil mu'amala alhayatiya a rayuwa yau da gobe idan ka ce sha'awa za ka biya to babu shakka za ta jefa ka a ramin da ba za ka fito ba idan kuma a addini ka ce ba za ka tsaya tsam akan sunna ba za ka dinga bin shubha ka dinga bin rissa wanda ba su da tabbas to nan ma mutum zai jefa kan cikin fitina fa'alal muslim wajibi ne ga musulmi ya yi ƙoƙarin sanin waɗannan abubuwa guda biyu shubha da kuma sha'awa liya hazira minha domin ka guje su ka su yi ma matsala game da imaninka kuma ka nemi taimakon Allah ka yi riko da littafin Allah wannan zai sa ka tsira daga dukkan wata fitina da cikin duniya kuma kana yi kana addu'a akan Allah ta'ala ya tabbatar da kai cikin addini ka gujewa fitina ma zahara minha ma baqa abin da ya bayyana da abin da ya boye wal ya'mal bima awsa bihi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ummata kullum ka dinga aiki da irin wasiyar da manzon Allah ya wa wannan al'umma allati akbar ha bi huquqiha wanda ma'aikin Allah ya bayyana cewa karshen zamani zai zo da fitintunu kala kala jarrabawa fitintunu ga sunan ba su da iyaka mutum na kwarai al-insanu salih huwa zaka al-muslim mustaqim mutum na kwarai shine musulmi tsayayye akan addini wanda yake wa Allah da'a wanda kuma yake wa manzon Allah biyayya ita kuma umma al'umma ingantacciya wanda aka ɗora cikin mizanin shari'a ita ce al'umma musulma tsayayya akan addini wanda ke wa Allah da'a take wa mazan Allah biyayya irin su ne Allah ta'ala yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah su mastaqamu su ne suke cewa mu Allah shine ubangijin mu abin bautar mu sannan kuma suka tsayu akan haka ba su goce ba da sha'awa da shubha duk ba su gotar da su kan addini ba da duniya da shaidanun mutane da na aljanu sun bar su akan addini sun samu istiqama Allah kamar arziki da ita to irin waɗannan mutane sun yi istiqama cikin duk wata iska da guguwa ba ta tafiya da su to Allah sai musu alƙawari tatanazzalu alaihimul mala'ika Allah ta khafu wala tahzanu Allah zai sassaukar musu da mala'iku a ce ba ku da damuwa ba ku da bakin ciki barin ku duniya babu damuwa Allah ta'ala zai maye bayan ku inna waliyallahu alladhi nazzala kitab wa huwa yatawalla salihin Allah shine mai jibintar bayan managartan mutane Allah ya musu albishir bayan su ba za ta ɓaci ba haka nan inda suka dosa lahira Allah ce ba ku da fargaba ba ku da bakin ciki to istikama kan addini tana haifarwa da mutum wannan tun kafin ya mutu qalu rabbuna allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana musu albisu ji aljanna wanda ta zama to gida na dawwama gare su Allah ta'ala ya samu na ciki na na awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah malaiku sai mu ne majibutan al'amuranku a duniya da lahira ga aljanna na kuna da duk abin da kuke bukata kuma nan ne gidan dawwama a gare ku to istikama da kaucewa sha'awa da shubha suna haifarwa da mutum ya samu wannan babbar rabo a gaban Allah mu sani cewa a inhiraf an masal islam kaucewa manufofin musulunci haka kawai ga abin da addinin ka ya tsara ga abin da suna ta tabbatar ka kauce don son zuciya ko don sha'awa ko don shubha to sababin fil halak sababi ne na halakar al'umma waddimar da rushe wasu wal hayatu lati na hayaha wani ishuha wannan rayuwar da kuke gani muna yi yanzu muna rayuwa a cikin gidan duniya to gida ne fa na jarrabawa ba gida ne na jarrabawa daga Allah da nau'o'in jarrabawa yubtalil insani fiha Allah ta'ala iya jarraba mutane musulmi masu imani cikin wannan gidan duniya wa yaktabar faqad takunu alfitna sagira wa takunu sagira dakma aw kabira dakma wani lokacin fitina zamto karama ce wani lokacin kuma babba ta buwayi kowa fitintunu ga sunan duk lokacin da kawai gari ka tashi ka ji labarin fitintunu a can da can da can da can da wahala kai awa shi da lafiya kalo baka ji wani labari mai bata rai ba to duka wannan alamu ne cewa duniya ta zo karshe domin ma'aikin Allah iya tabbatar da cewa karshen duniya da irin wannan rigingimu za ta kare wa qad takunu al fitna fil mal wa an su fitina su cikin dukiya ne wa dan adam din a yau akan dukiya babu abin da ba zai ba ya je ya tone kabari ya yi shirka ya kashewa ne ya je ya zamto matsafi akan dai dukiya kawai wani fitinarsa kan kuɗi ne ya tara kuɗi ko kasu ƙare sai ya rabu da imanin sai mutu kafiri awil ahal wani ko fitinarsa a iyalinsa ne matarsa ta zame masa alaka kai tana aikata saƙon Allah tana aikata abubuwa a bayyana amma ya kasa ɗaukar mataki a he ta zamto halaka gare shi wani fitinarsa akan ƴaƴansa ne babu yanda za a iya gani suna ba daidai bai tsawatar da su ba zai iya yi ba ya ɗauki son duniya ya ɗora musu su zamto jagoran halakar da al'umma kuma wannan laifin Allah ta'ala zai iya kama shi da shi ai kuma alkiyama wa takunu alfitna firqa wani lokacin fitina za ta iya kasancewa wani bangare ne a cikin ku wa kusuma wani lokacin kuma kusuma ce za ta a cikin ku a dinga samun musayar yawo ana ta daga murya wa qad yasul kisam wannan hayaniyar da kusuma tana iya kaiwa har ku dau makami a junan ku dinga kashe junan ku a banza da rufi duka wannan ba abin da baya faru ga irin abin da ya faru recently sati biyu ko uku a kano ba dan allah ya takawa abin mulki da kansa ba da allah ne san dan adam za ka shi kuma duk musulmi ne shi iya da'awar musulunci su suna da'awar musulunci kaga wannan duk yayi daidai da abin da malamai suke faɗa husuma ta tahi a cikin ku hayaniya a kasa dawowa a fahimci mai addini ya ci fahimta na za tun fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul duk abin da addini ne ake samun ɗaya biyu to a dawo qur'ani a dawo sunna za a samu waraka a cikin shi amma in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir nawa ake samun husuma tsakanin can da can a dinga kashe al'umma ba ji ba gani da suna kuma kowa iya da'awar addini to husuma tana haifar da irin wannan wani lokacin fitina tana zama tuwa daga abokan gabanku daga wajen addininku suna kullo wuta ba ku sani ba ana amfani da wa'ansu daga cikinku rigarsu ta musulmi ce sunayensu na musulmai ne amma zuciyarsu ba ta musulmai ba ce a ɗauki kwangilarsu a ba su kuɗaɗe masu yawa su dinga cinno fitina a cikinku haka kawai don su buƙatar su kuɗi to su kuma abokan gabar ku Allah ya riga ya nasanta mana cewa su in dai kuɗi ne ba su da matsala akan shi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum li yasuddu an sabilillah Allah ce za su ɗau dukiyarsu su ciyar domin a toshe hanyar addinin Allah to fitina za ta iya zamta wuta ake kunna muku ita alladhin la yarjuna bil ummatul islamiyya wala bil islam khaira waɗancan din ba sa nufin al'ummar musulmi da kuma musuluncin ba sa nufin su da alkhairi wani lokacin zai zama to hakan ya sa ana zubda jina ne rayuka sun shiga cikin ɗimuwa an kekketa alfarma masu alfarma zunubai sun yawaita a garuruwan musulmai to musulmin kwarai a wancan lokaci huwa alladhi yastaqim ala dhatil ma dal bala duk inda bala'i ya kai ya kawo da rigima akan dukiya rigima akan mata rigima akan filaye da gidaje in dai musulmin kwarai ne to yastaqim ala dhatil zai kokarin tsayuwa akan da'a ga Allah dukkan wata fitina ba za ta fi da shi ba dukkan wata rigima za ta yi ta bar shi a tsaye mastaddal bala duk inda bala ya tsananta wa maha mastaddal fitan duk inda fitina ta yadu in dai musulmin kwarai ne iya bin qur'ani da sunna iya da tauhidi iya addu'a to Allah ta'ala zai bar shi akan siratal mustaqim musulmin kwarai la yakunu ladayhi nad'atu shurur dukkan musulmin kwarai ba a samun shari'a gunshi in dai musulmi ne tunda akwai siffofin da Allah yake so mu kwaikwaye shi asharru laysa ila Allah wal khairu kullu lillah dukkan shari ba a dingira shi ga Allah to haka ake so musulmi in dai sharri ne na aikatawa ko na furtawa da baki musulmi kwarai ba za a sami shi da shi ba wala fitna dukkan musulmi ba mai tada fitina bane wa zalika ja'a wasu salihin malamai suka ce su mutanen kwarai ana musu siffantawa da cewa su ne maghaliqu shari duk inda mutumin kwarai yake shine mai rufe kofar shi in ma ya ganta a buɗe rufe ta yake in dai mutumin kirki ne in ya ga ana fitina ruwan sai yake zuba mata in ya ga hayaniya lafar da ita yake ba iza wutar yake yi ba mafatihul khair kuma mutanen kwarai sune mabuɗan alkhairi duk inda alkhairi yake suna gun to amma yanzu an samu tabadili mutum ne musulmi kullum ta da fitina kullum ta da shari kullum duk kuma inda ya ji alkhairi zai kokarin rufe shi musulmin kwarai shine ya zamto mabudi ga alkhairi ko mukulli ga shari musali daga cikin sufar bawa na kwarai a kullun yakmudul fitina zai dinga kashe fitina a rayuwarsa da kuma rayuwar yan uwansa da makotansa duk inda ya ji ba a zaman lafiya ba daidai ba ana samun gaba da cece kuce kullun aikin sai kawo maslaha fattakullah wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah in ji Allah ku gyara abin da ya bace tsakaninku wala takunu inda naza'a sharrin wala naza'a fitina dukkan musulmin kwarai ba za ka sami wajen shari ko fitina ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nasihu li umma mai nasiha ne ga wannan al'umma mai jin kansu ne mai tausasa musu ne shine yake bada labari da shari da zunubi domin mu guje shi ba da ma'aikata shi ba wa ta la yakun al muslim fiha har musulmi ya zamto baya cikin wannan shari baya cikin fitina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari domin ya zamto kariya ga wannan al'umma wa mimma kalahu alaihi salatu wassalam daga cikin irin abin da manzon Allah yake cewa yana cewa badiru bil a'mal ya ku musulmai da Allah ya ba ku aran rai a yanzu kuna da iko ku faɗa ko ku aikata ko ku bayar to manzon Allah ce badiru bil a'mal ku yi gaggawar aikata alkhairi duk inda kake ga wasiyar manzon Allah na zuwa ga kunnanka a gidanka a waje a ofis a kasuwa a ina ne mazala ce bajiru bil amal ku yi ƙoƙarin gaggauta aikin alkhairi kafin wata fitina ta zo kamar yankin dare mai duhu haka maza Allah ya ce ka ƙiɓa illailin muslim idan ba ku aikata ba wannan fitina ta riske ku to shi kenan aikin ba zai yi ba dama kuma duk inda alkhairi ke gaggauta shi aiki wa sari'u ila maghfirati min rabbikum fastabiqul khairat duk inda alkhairi ke ba a so a jirkin tashi ku yi ƙoƙarin gabatar da aikin alkhairi ya 'yan uwa qabla an tatil fitan kafin fitina ta zo ta hana ku fitina nan tana nan tana nan tana zuwa kamar yankin dare mai duhu kamar Allah ya ce yusbihu rajulu mu'mina wa yamsi kafira idan fitinar ta zo mutum zai wayi gari mumini amma kafin rana ta faɗa ya zama kafiri ga irin abubuwan da suke faruwa na ridda wani ma zai ridda bai sani ba saboda jahilci zai faɗi magana da za ta fusata Allah ta yi wa jarar da shi daga musulunci amma bai sani ba kuma iya nan iya furawo da bakin sa yi musulmi ne jahilci ya jefa shi wani kwarin da ba zai iya fitowa wayin si mu'mina akwai lokacin da mutum zai kai ma gari ba mumini amma wayi zubihu kafira sai waye gari kafiri ne shi domin tsabagen fitina ga fitina na awayoyinku ƙarya da shari da yaɗa baɗala kai ka san abin da za ka yi Allah ya fushi da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wata kalma ɗaya da ɗan adam zai faɗi ta bai yi aune ba sai ta sabbaba masa shekara saba'in a ƙarshen jahannama kalma ƙwaya ɗaya duk kuma abin da yake faruwa a midiya din nan a galabiya abubuwa ne wanda yake ta'allake da haƙƙin mutane ko ka ga ƙarya ka yaɗa ko ka yi wa wani shari ko a yi wa wani shari ka tabbatar haka ne ko da abin da ya kama da irin wani abubuwa ko labarin ƙarya a taru da kai a yaɗa ƙarairayi duka wannan abin da ke faruwa 70 ko 80% na harkokin midiya sau daga ba mamaki ka kwanta da daddare a wayar ka yi ta jawo Allah ya fushi da kai ka mutu kafiri wannan shi ne abin da manzo Allah ke fasara malamai da sun yi bayani akan wannan mutum ya wayi gari mumini amma kafin marice ya zama kafiri ka kai yamma mumini kafin asuba ka zama kafiri dukkan irin wannan daqiqatu zunub din ne wannan ayyukan zunuban ne baka san abin da zaka faɗa ba baka auni da abin da zaka ci baka san inda zaka zauna ba baka san suwaye abokanka ba baka san ina ne Allah yake fushi da shi ba baka san ina ne Allah yake so ba kowa rayuwarsa ta koma kawai kansa yake dauka kawai kuma wannan shine musuluncin dama الإسلام وكما المسلم هو الاستسلام لله تعالى make our Allah wuya ba na son na ganka anan karkaje ina so na ganka anan kaje abinci kaza karkaci karkaci wannan shine musulunci bin doka da oda daga Allah subhanahu wataala to amma yanzu ba bin wannan dokar har ma in gwamnati ta sa mana doka mun fi kokarin bin wannan dokar akan bin dokar Allah abin da ya faru gashi nan bara ko kasa da bara ba za a ce an hana zuwa masallaci duk an hana an yi biyayya an yi da'a to amma a daidai lokacin wani saban Allah wa'azin malamai sa aka bari wani tsoratarwa da aka yi da wuta ko zaman kabari akan cin riba da rashawa da hanci da zinace zinace wani laifi ne aka bar shi babu abin da aka bari amma gwamnati ta sa doka don tana da yan sanda da sojoji an ji tsoro an daina fale da unadiya Allah ce sanada uzzabaniya Allah iya da zabaniyawa iya da mala'iku wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaru har in baka san sa baka bar saban Allah dan Allah ba to zaka je gunda mala'ikan ba zai ji ka ba zai ganka ba zai dinga azabtar da kai saboda in har za mu bi dokar wani a duniya ai dokar Allah ce mafi aula mu bita mu kiyaye he mu zauna lafiya he arzikin mai dawo he zaman lafiyar mai da he mutunci mai dawo amma duk wa'azuzzukan nan da ake yi ba wata sakta ɗaya da ta gyaru a yanzu wa'azin ma don ya zama ibada ne ake yin sa ba bangare ɗaya da ya gyaru har yanzu ba bangare ɗaya harkin gwamnatin ne aikin kamfanin ne kasuwar ce zamantakewa ne makotaka ce tsakanin mata da mijin ne duk ba inda ya gyaru a kullum kuma wa'azin ake gashi na yin shi mutane kullum su ya toshe wa fi azanihim waq kamar an sa dalma an toshe kunnuwa ba sa jin gaskiya ba sa aiki da gaskiya to ma'aikin Allah ga abin da ke tsortar da mu shi yiwuwar ka waye gari mumini kafin magariba ka zama kafiri yiwuwar ka kai magariba mumini kafin asuba ka zama kafiri wannan shine irin bala'in da yake faruwa a ƙarshen al'umma Allah ta'ala ya tsare mai tsare mai imanu manzo Allah ke cewa dan adam zai sai da addininsa ya bi udinihi bi ardi min duniya ka sai da addinin ka da wani dan farashi kaɗan na duniya kali wanda ba zai kashe ma kishirwa ba bala yuzbihu wala ka tabatun al-haq to duk irin wannan ba za ka sami tsayuwa akan gaskiya ba wala al-islam ba su kuma ba musulunci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qabla yawm al-qiyam kafin kiyama ta tsaya yarfa ul-ilm duk ilmi za a dauki shi a wani hadisin yake cewa ba wai ilimin za a dauke ba dauke qur'ani ko littafai alimi su rasu a malamai za a dinga daukewa malam wani shahararre a bangare kaza ya mutu ba za a samu wanda zai gaje shi ba malam wani ya mutu ba za a samu wanda zai gaje shi ba dan ka za a dauke ilimin yarfa ul-ilm ilimi zai tashi wai ka turu jahal jahilci zai yawa kuma a dinga ɗora shugabanni jahilai wasu shiga rigar malamai da ƙarfi da jahilci su dinga fatawa suna halaka suna halaka da mutane wanda duk bala ya ƙarshen duniya ne in ba fatawar jahilci ba a yau waye da rigar malinta za a ce mai an saki mace uku daban-daban kuma ya ce zai gyara auren ta dawo in ba a yanzu ba da jahilci ya yi kaka gida waye zai halatta da riba da sunan malinta waye zai halattar da rashawa da sunan malanta dukkan yanzu ana yi ya kasuru jihar jahilci ya yadu mutum jagora ne na addini amma bai san kabi da ba a nan ake ba mu labarin cewa wani limami an tura shi ya sallah ta jama'a iya jagorantar sallah kabli ta kama shi a sallar bai yi ba aka yi sallar ma aka tunatar da shi cewa akwai kabla a wannan sallar ce kowa in ya je gidansa yayi daga wannan jahilci ne wannan bai san hukuncin ba an tattara an zo an bashi ragamar al'umma a hannun shi wai kowa in ya je gidansa yayi shi bai da ba da musu bane wannan to a wannan al'umma wannan rayuwar ake yanzu direban makaho fasinjojin makafi shikenan ko a tafi a faɗa rami a mutu to wannan bala'in ƙarshen zamani ne irin wannan ya kusurul jihar ma'aikin Allah ke cewa wai kusurul haraja haraj zai yawaita sahabai suka ce me haraj ya rasulullah sai ce alqat yaki ko fada ko kisa duk katar tana daukar wannan ma'anar ko fada ko yaki ko kisa zai yawa a cikin mutane a wani hadisi yake cewa ba wai fadan ku ko yakin ku da kafirai ba a junan ku za ku yi fada ya katul ba'dukum ba'd sashen ku zai kashe shashi wani hadisi yake cewa la yadri alqatil fi ma qutila wani makatulu fi makutiya lokaci zai yi wanda aka kashe bai san dalilin da yasa aka yi shi ba shi kuma wanda ya kisan bai san dalilin da yasa ya kisan ba abin da yake faruwa kenan in ban da irin wannan zamani ya zo daga zanga-zanga na end of sars wa'ansu bangare a wannan kasa suna so a soke wata hukuma ta 'yan sanda to me zai kai a kashe mutum daga wannan shi wanda aka yi shine gwamnatin koyi da dan sanda ko shine zai ce a sauke ko kada yi haka kawai a ɗauki jinanan mutane dukiyarsu a ƙone ga abin da ya faru kwanan nan a jihar oyo wata kasuwa aka je wanda 70% musulmi na kasuwar aka banka mata wuta aka karkace na kashewa haka kawai wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi aziz ba abin da aka yi dan tsana dan hassana dan gaba kwara ma wannan a ce akwai bambancin kabilu to ga abin da yake faruwa yanzu akan wayarka ta hannu wannan wayarka ta hannu sai aka shiga ka kawo waya ko a shoka ma wuka a ciki haka ake yi ko haura gidanka akan mashin ɗinka a datse ma hannu ga mutu yanzu ka je gaban Allah ka ce na ce zan satar mawuya bai bada ba na kashe shi wannan dalili ne wanda aka kashe bai san dalilin da aka yi shi ba wanda ya kisan bai san me ma sa yi kisan ba ko kisa irin na yan siyasa a baka yar dubu biyu da shari'a a ce ka je ka gama da wani ka je ka shi kawai a lahira za ka faɗa wannan dalili na gun Allah wannan ba dalili ba ne to yanzu mun zo irin wannan zamani wai zalma uda tu su'ilat bi aji zambin kutilat Allah ne tambaya da me aka yi shi kuma duk wanda ya kashe mutum manzon Allah ya ce Allah ya kiyama sai ya tsaye da shi ya ce me yasa ka kashe halittata da wani dalili ga ta nan busa mata rai tun da ka kashe mun rai a duniya busa mai rai gashi nan sai ka bashi ransa Allah ya kunyata mai kisan kai kuma ya sa malaiku su kai shi mutum babu laifin da Allah ya jaddada bala'i da azaba kamar kashe mutum haka kawai wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa adda lahu jahannam Allah ya ce wasa da masira wa adda lahum azaban azima kisan kai shine Allah ya tattaro nan bala'o'in akai shi to kisan kai ba komai bane mutum a daurin aure daukan aure sai ya kashe mutane wutar titi ta tsaye da kai ya kake tsayawa ka tafi da mashin ko mota ka je gaban gaje wani mutu wani iya gefen titi tsabar ganganci za a kwanta da mashin ko da mota ka je ka biye shi mutu kuma kai musulmi ne a dinga fama wai a yafi a yafi a yafi in an yafi Allah ya yafi ai ran na Allah ne ai ba naka bane ran na Allah ne hiya ne ce ka ai kuma ya ce sai yayi bincike akan irin kisan da aka yi da ganganci in ma duniya ba ku yi ba to wannan fa shine halin da ake ciki nawa za a yi ba sati biyu uku sai kaji an kashe wani an buge shi a bakin ko a mota ko an haura gidan wani an yanka shi haka kawai to wannan bala'i ne na ƙarshen duniya ya zo wanda ma'aikin Allah yake cewa mu dage da aikin alkhairi mu sani ya uwa manzo Allah ya ce idan ƙarshen zamani ya zo zina za ta yi yawa abin da ya faru kenan gashi nan zina ta yi yawaita ta yi yawa shan giya da kayan maye zai yawaita aikin zunubi zai yaɗu wal ma'asi wal asa Allah ya ce zahar al-fasad fil bari wal bahr barna ta yadu a tudu da kwari ko a tudu da koguna sai Allah ya ce bima kasaba da aidin nas domin irin abin da hannaye mutane suke aikata mu ne muka jawo duk abin da ya faru muka jawo barna ce ta yawa zunubi ya yawa yasa Allah ke ɗanɗana mana aya a hannu a wasu gurabe bima kasaba da aidin nas haka Allah ya ce dalilin da abin da hannayen mutane suke aikatawa wal yuzikahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un Allah ya ce ina dandana musu wata azabar ko da sa dawo har mu manta ne ko fa shekara ba ai ba da hana musalla ba ba raba aje aikin haji ba har mun manta irin wani abubuwa ba ma za mu dawo mu musulunta ba awala yarawna annahum yuftinuna fi kulli amin maratan aw maratayn yanzu har mun manta abin da ya faru yan watannin baya har an dawo kamar gidan jiya an manta Allah a banza yi wannan aka rufe masallatai aka hana ka ziyara aka hana ka zuwa aikin haji a banza Allah zai wannan ba a banza bane bima kasabada idin nas wa liziqahum ba'da allazi aminu yawan zunubi ne ka wannan kuma har an dawo gidan jiya yanzu ba abin da aka daina yi wannan bai zama wa'azi a gare mu Allah ce ba ku ganin yuftanuna fi kulli amin maratin aw maratayn ba ku ganin zan iya jarraba ku a shekara sau ɗaya ko sau biyu sun mana ya tubuna ba za ku tuba ba wallahu ya zaka ba za ku wa'azantu ba haka Allah ke mana fara a Qur'ani zai jarrabe mu mu tuba to ina kira ga ƴan uwana musulmi a ƙarshen wannan kudu ba dukkan wanda ya aiki aiki aikin zunubi ya tuba taubatar nasuwa tsakaninsa da Allah wannan shine mafita a wannan rayuwar nasiha ta biyu kai gaggauta aikin alkhairi dukkan damar da Allah ya baka kar ka bari ta wuce baka aikin alkhairi ba mutuwan nan ko da wani lokaci za ta zo ta dauke ka idan ka mutu baka yi aikin alkhairi za ka yi nadama nadamar da ba ta da amfani ka yi kokarin zama cikin mutanen kirki abota da mutanen kirki ka je gun da Allah ke zato sa da alkhairi duk gun zargi ka kaurace masa to wannan shine mutum zai mutu mai kyakkyawan zato Allah ta'ala ya samu dace ya yi mana albarka misrati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabiyyi wal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انا روقك جكمو كجكم محيفمو كجكم malaman mana addini kai mana gafara da rahama ya Allah ka mana jagora a wannan kasa da abin da yake faruwa na fitin tunu Allah ta'ala ka mana karshen sa Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya duka masu taimakon addini Allah ka taimake su masu yi addini zagon kasa Allah ta'ala ka mana maganin su bayan Allah mu sani Allah ta'ala ya umarci mu yau manzon Allah salati إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما يكن الله من صلى علي مرة صلى الله بها عشرة دوما دوما من صلاة الله دي ما يقوم كما يأتي على نجوما كيوي تسلاتي أغريني دوما هسكيني أغريك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن